بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم talata sha takwas ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da uku ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin risala wa iddatu ummil waladi min wafati sayyidiya haidatun iddan ummul walada in an ce ummul walada baiwar da mai gidanta yana sadaka da ita har suka haihu to wannan matsayinta ba ta samu ‘yanci ba amma matsayinta ya wuce tsantsan baiwa uwar ɗa ce ma'ana ɗanta ɗin da ta haifa ai ba bawa ba ne ɗan mai gidan ne a matsayin ta haifi ɗa a gidan ya zamo tana da wani daraja na umul walada wanda duk ran da wannan mai gidan ya mutu yana mutuwa ta ‘yantu ko bai bar komai ba sai ita ta ‘yantu ba sai idan sulusi zai iya ɗaukan kimanta ba. to irin wannan ɗin iddanta min wafati sa'idiya daga mutuwar mai gidanta idan mai gidan ya mutu to ita yanzu ba ta kaba za ta yi ba iddanta haidatun haila ɗaya za ta yi in ta ga jini ɗaya shikenan ta gama idda ta je ta yi auren ta kawai tunda dama kamar istibra'i ne ana so a tabbatar da ba ta da ciki dan tana da ciki kaga ɗan mai gidan ne idan yana ya ci gaba da sadaka da ita bai aurar da ita ba har ta haihu kaga wannan ɗan shi ma ɗa ne na gidan saboda haka an ta ga jini ɗaya ya tabbata ba ta da ciki sai ta fita ta je ta yi aurenta ita ba za ta yi ta kaba ba ta samu yanci kuma ba za ta yi gado kamar sauran mata ba tunda ita ba matar aure ba ce wa kazalika haka nan iza a taqaha idan mai gidan ya yanta ta shi ma yana yanta ta za ta yi jini ɗaya ne shikenan ta halatta ga mazaje fa in qadat anil anil haibi idan ta tsufa ga barin haila ma'ana ba ta jinin haila saboda ta girma yadda jini ya yanke baya zuwa mata fasalasatu ashurin to yanzu idan mai gidan ta mutu ko idan aini mai gidan ya yanta ta za ta yi wata uku ne sannan ta halatta ga mazaje wastibra'ul amati istibra'in baiwa kuma intiqalil milki cikin ciratan mallaka haibatun haila ɗaya ne baiwa idan da tana ƙarƙashin mallakan wani sai ta cira ta ta koma ƙarƙashin mulkin wani to yanzu za ta yi ainihin jini ɗaya ne shine istibra'inta in ta kalal milku bi bai'in shi cira ta mulkin ya cira ta ne bi bai'in ko ta hanyar siyarwa mai gidan nata yake mallake da ita ko sai da ita yi au hibatin ko kyautar da ita yi au sabiyin ko ribato ta aka yi a hannun ainihin a hannun masu gidanta aka je aka ci su da yaƙi aka ribato ta au gairi zalika ko wani wannan ko ta yade idan ta fita a hannun mai gidanta ta koma hannun wani mai gida to yanzu za ta yi jini ɗaya ne kafin mai gidanta sabo ya yi sadaka da ita wa man hiya fihi ya zatihi amma duk wacce ita baiwa take cikin hauzin shi take hannun shi kada habat inda wuta riga ta haila a wajen shi tana zaune a hannun shi a matsayin ko jingina ko ajiya sai har ta yi jini tukuna summa sannan innahu shi wannan wanda take karkashin shi din ishtiraha ya siye ta to yanzu anan fala istibra alaiha ba istibra akan ta tunda dama ai istibra na tabbatar da bata da shiki ne shi kuma dama tana hannun shi lokacin da yake riki da ita ta riga ta yi jini ya tabbatar da bata da ciki sannan ya siye ta yanzu ran da ya siye ta ma yana iya sadaka da ita in lam takun takhruj amma fa idan ba ta fita yawo in tana fita yawo kam wannan ko a gidan shi take ba shi da daman ya ce ta yi jini a wajen shi lokacin da tana nan tunda tana fita yawo yana siyanta dole sai ta yi istibra'i dan a tabbatar da bata je ta kwaso wani abu ba wastibra'u sagirati istibra'in yarinya karama fil bai'i a wajen siyarwa yarinya karama ce aka sai da ita in kana tudau in yana takanta ko bata balaga ba ba ta jini salasatu ashhurin sai ta yi wata uku tunda jini bai fara zuwa mata ba in dai ana takanta aka sai da ita wal ya isati haka nan da wacce ta ɗebe tsammani minar mahibi daga haila ta tsufa ba ta haila salasatu ashhurin ita ma wata uku za ta yi wallati la tuqaw amma wacce ba a takanta dama ita kawai ko tana dan wanke wanke ne ko tana aikin gona ne wanda zai sai da ita baya takanta kuma wanda zai saye ta ma ba da niyan taku ya saye ta ba wala istibra'a fiya babu wani istibra'i cikin ta ana sai da ita shikenan ba wani zancen istibra'i tunda dama ita ba takanta za a yi ba ko kuma wacce ainihin ba a takunta saboda ta yi kankanta can mun ce yarinya karama in kana tuɗau to wallace da tuɗa wacce ba a takunta kamar yarinya yar shekara uku ko shekara hudu aka sai da ita wannan fala istibra'a fiya babu istibra'i cikin ta wa manifta a hamilan wanda ya siyo baiwa mai ciki min gairihi kuma cikin ba nashi ba ne au malakaha ko ya mallake ta bi gairil bai ba ta hanyar siye ba ko ta hanyar an kyautar masa ko an bashi sadaka ko ya gada in dai cikin ba nashi ba ne fala yaqrabuha ba zai kusance ta ba wala ya talazzazu biya ba zai ji daɗi da ita ba bi shay'in ta komai na hanyar jin daɗi hatta ta ba'a har sai ta haifu kaga nan ya ce in cikin min gairi na wani ne amma idan cikin nashi ne misali matarsa ce ya aura baiwar wani bayan tana da ciki sai mai gidan nata ya sa ta a kasuwa sai ya siya to yanzu kaga a nan tana da ciki amma cikin ai nashi ne wannan ba za a tsare tsakanin su ba zai ci gaba da jin daɗi da ita amma idan cikin na wani ne ko cikin shege ne ko ma cikin menene in dai har ba nashi bane cikin ya siye ta to yanzu ba shi da damar ya ji daɗi da ita sai ta haihu wasukuna wurin zama wajibi ne li kulli mudallaqatin ga dukkan abar sakewa madukulin biya da aka yi kwanan aure da ita matukar in je mutum ya saki mace bayan ya yi kwanan aure da ita ta tare gidan shi to dole ya bata gurin zama bai halatta in ya sake ta ya kore ta a gidan ba ita ma bai halatta ta fita a gidan ba dole ta zauna ta gama idda a cikin gidan amma wala nafaqata babu ciyarwa kuma illa lillati dullika duna salasi sai wacce aka sake ta shikan da bai kai uku ba kuma babu kul'i shikan da ba ba'ini ba in shika raja'i ne to dole zai rika mata ce ne yana mata ɗawainiya har ta gama idda saboda wayya zaujatu ma da mafi iddati ita matarsa ce matukar tana cikin iddan shi amma idan ya sake ta shika uku ko shikan kul'i ko shika ba'ini to yanzu a nan ba shi da ba ba ba ba ba wajibi ne ce da ita ba gurin zaman kadai zai bata walil hamili mai ciki kanar mudallaqatan wahidatan ko shika ɗaya aka mata aw salasan ko shika uku ne wajibi ne a ciyar da ita saboda cikin da take da shi duk mutumin da ya saki mace mai ciki to dole ba ta gurin zama kuma dole mata ce ba ne ya ci gaba da yi mata ɗawainiya har sai ta haihu ko shika uku ne ko shikan kul'i ko wani irin shika ne amma wala nafaqata babu ciyarwa lil muhtali'ati ga wanda yayi kul'i da ita duk wacce suka yi kul'i ta biya kuɗin kiyayya aka raba aure to yanzu anan babu ciyarwa akan ta babu ciyarwa akan mijin illa fil hamli sai dai in tana da ciki amma in dai an yi kul'i in dai ba ciki take da shi ba ba ruwan shi da ita wajen iddan da za ta je ta yi tunda shikan ba'ini ne wala nafaqata lil mula'anati amma wacce aka yi li'ani da ita kuma babu ciyarwa wa in kana hamilan ko tana da ciki wacce suka yi li'ani da ita ai kaga ko tana da ciki wannan dan ba dan shi bane saboda haka babu ciyarwa akan shi ga ita wanda aka yi li'ani din wala nafaqata babu ciyarwa li kulli mu'taddatin min wafatin ga dukkan wacce take idda na mutuwan miji in mijin ne ya mutu sai take idda na mutuwan miji to a wannan tsakanin iddan ba ciyarwa ba za a ɗauki kuɗin gado a ce za a ciyar da ita ba ai yana mutuwa abin da ya mallaka kaf ya zama na gado saboda haka ita ma sai dai a bata ta ci a gadonta babu ciyarwa ranan ba cefa ne babu tuwon gida kowane yaro yana da gado ya ci a gadon shi ita ma matar da aka mutu aka barta babu ciyarwa sai dai ta ci a gadonta amma wala hasu kuna dole za a bata gurin zama in kanati daru lil mayiti in gidan na mamaci ne dole ai hakuri har sai ta gama ta kabanta a cikin gidan sannan in ma za a raba gado a raba au qad naqada kira'aha ko kuma gidan ko ba nashi bane ma ya riga ya biya kuɗin hayan gidan to in ya riga ya biya kuɗin hayan iya zaman da za ta yi to yanzu babu daman ta fita a wannan gidan dole a bar ta ta gama ta kaba a cikin gidan wala ta khurju min baitiha ita ma wanda mijinta ya mutu din bai halatta ta fita a cikin gidan nata ba fi dalakin ko a shika mijin ya sake ta ne an wafatin ko ya mutu ne hatta tutimmal illata har sai ta cika idda kuma fa ko da a ce mutum ya saki mace wai yana so ya yi aure ya ce wai zai canza mata gida ya kai ta wani gida bai halatta ba inda ya sake ta din nan ba za ta fita a wannan gurin ba dole a barta sai ta gama idda hakanan gidan da mijinta ya mutu din nan ba zai yiwu a canza mata gida ba dole a barta a gidan hatta tutimal iddata har sai ta gama wannan idda na shika ko na ainihin mutuwa ɗin illa an yi kurija rabbu dari sai dai idan dama gidan ba na mai gidan nata ba ne mai gidan gidan wani ne sai mai gidan ya zo ya kore ta ya fidda ita saboda me saboda kuɗi ya ƙare kuma walam yaqbal min al-kira'i ma yushbihu kira'an misli aka ce to yanzu abin da za a yi tunda haƙƙin ta ne ta zauna haƙƙin mai gidanta ne ya ajiye ta a gurin zama yanzu a biya kuɗin hayan iya zaman da za ta yi sai mai gidan ya ce shi ba zai karɓa ba sai kaza kuma abin da ya faɗa ɗin ya wuce hayan tamka aka ba shi hayan tamka misali gurin bai wuce a biya dubu goma ba aka ɗauko dubu goma aka ba shi ya ce shi ba zai karɓa ba sai dubu ashirin ko dubu sha biyar kaga abin da ya nema ba kira'ul misri ba ne to yanzu a nan falta kuruj sai ta fita ta koma wani gida wato qimu bil mawdi'i amma ban ta koma din ma za ta zauna a wannan gurin allati allazi tantaqilu ilaihi gurin da ta cira ta zuwa gare shi din ba wai shikenan tunda ta fita wannan gidan za ta ci gaba da yawon ta bane a'a duk gidan da ta koma din ta cira ta ta koma gidan za ta tabbata a gidan ta zauna hatta tan qadiyal iddatu har sai iddan ya kare ba zai yiwu ta fita ba har sai iddan ta ya kare wal mar'atu kuma sai ne wajen kara wal mar'atu turdi'u waladaha mace ita take da haƙƙin ta shayar da ɗanta ko kuma mace wajibi ne ta shayar da ɗanta fil ismati inda tana cikin igiyan auren uban yaron ba zai biya ko kobo ba dole za ta shayar da ɗanta illa an yakuna mislu la yurji'u sai dai idan kwatankwacin ta baya shayarwa misali an auro ta ba a yi da sharaɗin ta haihu za ta shayar ko ba za ta shayar ba to yanzu gashi ta haihu ba ta da daman ta ce ka nemo mai shayarwa ko ka siya masa madara ko mai dole ta shayar da wannan yaron matukar tana ƙarƙashin igiyan auren baban yaron sai dai idan dama su matsayinsu ɗin ya zama ba sa shayarwa ko kuma lokacin da za a wurin dama an yi da sharaɗin fa in ta haihu ba za ta shayar ma da ɗanka ba za ka nemi mai shayarwa to in ya kai ga haka to a nan ba za ta shayar ba in ta haihu sai a nemi mai shayarwa ya shayar mata da ɗan walil mudallaqati rada'u waladiha haka nan wacce aka saka ta haihu bayan an sake ta ko kuma tana shayarwa aka sake ta kaga yanzu tunda an sake ta kuma shikan ya zama ba'ini kaga shayarwa ba wajibi ne a kanta ba amma duk da haka ita wacce aka sake ta tana da daman ta shayar da ɗanta kuma ala abihi biyan kuɗin shayarwan wajibi ne akan uban yaron shi zai biya tana da damar ta ce ba za ta shayar ba ka nemi mai shayarwa tana da damar ta ce za ta shayar amma kuma dole ka biya ta kuɗin wannan shayarwan tunda ba ta ƙarƙashin igiyan auren uban wala an ta kuza ujirata radaiha kaji ba tana da damar ta karɓi ladan shayarwanta in sha'at in taso ita ce take da haƙƙin shayarwa in ta ga za ta shayar ba ka da damar ka ƙwace wannan yaron kuma idan za ta shayar din ta ce ba za ta shayar kyauta ba dole ne ka biya ta kuɗin shayarwa ba ka da daman ka ce tunda ba za ki yi kyauta ba to ki kawo in ba wata zai mace ai wata da za ka ba ita ma dole biya za ka yi saboda haka ita take da haƙƙin ta riƙe ɗanta kuma dole ne ka biya ta kuɗin wannan shayarwan kuma kuɗin shayarwan fa ba kuɗin aini na bakan yaron ba na bakan yaron ɗauni yaron wani abu ne daban sannan ita wannan aiki da za ta ma na shayarwa dole ka biya ta kuɗin wannan aikin shayarwa. eh wal hadanatu zamu tashi ba eh yawa shine shine maganar nasi ne ma na qur'ani